أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته gashi da iyawar Allah da ƙaddarawar shi ya sake nuna muna wannan rana mai tarin albarka ranar Lahadi inda muke gabatar da karatun littafin mu mai tarin albarka bulughul maram min adillatil ahkam wallafar al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ta'ala muke roƙo ya ji kanshi da rahama yau kuma ranar Lahadi rana ce da ta yi daidai da biyar ga watan Abril miladiya 2026 ta annabi isa alaihi salatu wassalam kafin muke ci gaba muna roƙon allah ta'ala ya mana gamdakatar faɗin daidai kurakurai da tuɓatuɓai allah ta'ala muke roƙo ya kare mu daga gare su wayanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai allah ta'ala muke roƙo ya ji kansu da rahama mu kuma in tamu ta taho allah ya sa mu cika da imani a wannan shine darasinmu na 26 a cikin jeren giyan karatuttukan wannan littafi mai tarin albarka inda mun dakata da biyar ne ok to na 25 inda mun dakata a hadisin abu huraira Allah ta'ala ya ƙara yarda gare sa a cikin kitabus sala muna cikin kitabus sala babu sifati salati baban da ke karantar da mu siffar sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin nan muna mika ta'aziyar mu ga 'yan uwa ɗaliban markas na al-Imam al-Bukhari bisa kan rasuwar abokin karatunsu a Salahu Abubakar muna roƙon Ubangiji ta'ala ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa mu kuma idan tamu ta taho Allah ya sa mu cika da imani muna ƙara miƙa ta'aziyya ga iyalan Alhaji Abakar Bihilla ce akan wannan rashi na wannan ɗa kuma ɗalibi ga wannan markazi. Ya ƙulu mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيله السجدة وهل أتى على الإنسان متفق عليه وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يديم ذلك حديث ملنبا دريبيو دا تمانين دا بكوي أنكر بودك أبو هريرة الله تعالى يكار يردا غريسا yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karantawa a cikin sallar shi ta alfijiri sallar asuba a ranar Juma'a yana karanta Alif Lamim Tanzilu suratu Sajada yana karanta ta daga farkon ta har ƙarshen ta sannan a raka'a ta biyu yana karanta hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi Malam Dabarani a hadisin Ibn Mas'ud yace yudimu zalika annabi yana dawwama akan haka wannan hadisi yana karantar da mu a dawwamuwar annabi sallallahu alaihi wasallama akan karanta suratu sajada da suratul insan a ranar juma'a sallar asuba kuma ya kamata mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duba ga mahimmancin wannan surorin guda biyu domin kowace daga cikinsu tana faɗakarwa da karantarwa da tunatarwa bisa kan abin da ya shahi tashin alkiyama da kuma barazanar da ake fuskanta da abin da yake shahuwa a ranar tashin alkiyama musamman idan ka diba suratul sajada sura ce wadda ta yi bayanin a firgicin da za a shiga a ranar tashin alkiyama tun daga shahi na biyu bayan shahin farko ya yi bayanin yadda yanayin zai kasance a gobe kiyama a kuma Allah ta'ala ya yi wannan ne don ya nuna ma bayan Allah ta'ala ko yaushe su yi ƙoƙari su dinga dawowa ga Allah ta'ala ya kamata musulmi ya yi ƙoƙari iya ƙoƙarin shi ko da yaushe ya dinga dawowa ga Allah haka ita ma suratul insan ta yi bayani ƙwarin gaske bisa kan dawowar mutum zuwa ga Allah ta'ala wadda ta ma nuna mutum ya rayu a lokacin da ba wata tsiya yake ba mutum ya yi lokacin da shi ba wata tsiya yake ba haka ya rayu kuma haka har aka yi lokacin da ma ba abun ambato ba ne ƙarshe gashi ya zan mutum ya zan ɗan adam to me ya kamata irin wannan mutum ya zan ya kamata ya zan mutumin kirki ya zan mutum wanda yake ana ala san barka akan rayuwar shi bai kamata mutumin da ya san an yi lokacin da babu shi kuma ya zauna yana sabo ga Allah ta'ala haka ya kamata mu dawo taitayin mu to yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ire-iren waɗannan surori suka sa yayi hurhura abubakar ne siddiq Allah ya ƙara yarda gare sa yace ma annabi naga kai hurhura sai yace shayyabatni hudun wa akhwatuha yace mai abun da yasa nayi hurhura suratu hud da 'yan uwanta saboda firgicin da ke ciki na bayanin tashin alkiyama to kaga idan annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi hurhura lokacin hurhurar shi bai yi ba da wasu hurhura waɗanda kana iya ƙididdige su saboda tuna hayaniya da firgici da za a shiga a gobe tashin alkiyama mumin babu aula mu da rayuwar gata nan babu tabbas barazana da muke huskanta ta mutuwa a yanzu ta yawa bisa kaso 80 cikin 100 fiye da lokacin sahabbai su lokacin sahabbai da kaji barazanar mutuwa an hita yaki a ce an mutu to an hita yaki sai kuma in rashin lahiya ya zo mu mutum to amma mu ga sunan barazanoni kala kala akwai barazanan kana bisa mashin mai mota ya zo ya bige ka sai gobe kiyama yan an yi bayani kana cikin mota ka yi aksidan ko mota ta kone kana cikin gidanka a yi shokin wayoyin lantarki gaba ɗaya su kama da wuta kana cikin gida kwana gaba ɗaya sai ka ji ana bayanin ana marar buka cikin kabari ba haka ba to kaga muna da barazanoni na mutuwa kala kala ga kuma barazana ta tsaro muna fata Allah ya kawo mana tsaro a ƙasashen duniya gaba ɗaya ya kawo mana zaman zaman lafiya da aminci akwai barazana shi ma na tsaro wanda ba yadda yake a daure ba a daure mutum yana iya tafiya duk inda yake so hankalin shi kwance komi dare ya je gari wani malami yake cewa a shekarun baya sunna muke ɗabbaƙawa idan muka ci ko dare daga wurin wa'azi wani ɗan ƙauye muke iskiya mu yi kwancinmu ko mu tsaya ga daji mu yi kwancinmu sai da safe sai mu dawo gidajenmu mu ɗabbaka sunna ya ce yanzu wata sunna tana ɗabbakwa ai mutum da ya yi magariba inda ba gidan shi za ka iska hankalin shi duk ya tashi duk yana cikin barazana Allah ta'ala ya datar da mu وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها حذيفة رضي الله تعالى عنه يتي ناي صلى تارد النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت فما مرت به آية رحمة آية الرحمة بتشود إلى النبي با إلا وقف عندها يسأل فأتي النبي يسأل باكين ونن آية رينا روقون الله ولا آية عذاب كوكما آية عذاب إلا تعوذ منها face sai ya tsaya ya ce muna roƙo Allah ya tsare mu daga wannan azabar wannan hakaito muna yadda annabi yake karatun Qur'ani ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yana karatun Qur'ani kuma cikin sallah in yana karatu ya cimma wata aya wadda ake bayanin aljanna to zai tsaya ya ce ya Allah ka sa mu ciki idan kuma ya cimma wata aya wadda take bayanin wuta da azabar Allah annabi yana tsaya ce ya Allah ka tsare mu daga wannan azabar wannan yana nuna tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'ummar shi kuma da haka ake son shugaba shugaba ya zan mai tausayi ya zan mai jin kai ya ji cewa duk abin da ya samu al'ummar shi kamar shine ya same shi ba kana can gidan gwamnati ba kwananka baka san abun da ke damun talakawanka ba ba a son shugaba haka nan ana son shugaba ya dinga ihtikak kadiba kaga Umar ibn Abdul Aziz yadda yake shigowa cikin ra'iyyar shi yayi yawo tare da su Umar ibn al-Khattab kasancewa yake ya kwanta cikin mabiyan shi yayi kwana tare da su yazo ne shugaba ne zai yi haka nan yana cikin dardar idan ma karfe biyar ta yi ta marece yana hararar rana za ta faɗi to zai ƙoƙarin duye da za a yi ya sauka birni kada ya tsaya a ƙauye saboda shi da kansa ya sa akwai matsala kadiba kaga yadda shugabanni na daure idan kana karanta tarihi suke nuna damuwa da jin ƙayi da tausayi ga al'ummar su idan sun shiga cikin damuwa isa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wata yayi wata sallah ta dare kan wata aya ta in tu'adhibuhum fa innahum ibadak gaba dai yayi qiyamul layl akan wannan ayar yana kuka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda tausayi ga al'umma to haka ake son shugaba ya zama mai tausayi ga al'umma shi wannan hadisi akhrajahu al-khamsatu wa hasanahu at-tirmidhi wa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud dan Abbas Allah ya kare yarda gare shi yace shi da baban shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ku saurara wa inni nuhitu an aqra alquran raki'an aw sajidan fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a'i fa qaminun an yustajaba lakum Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ku saurara wa inni ni nuhitu an hane ni an aqra alqur'ana in karanta alqur'ani raki'an ina halin ruku'i annabi ce an hana ni in karanta qur'ani cikin ruku'i aw sajidan ko cikin sajada ba a karanta qur'ani a cikin sajada ko ruku'i idan aka yi ruku'i abinda ake karantawa subhana rabbiyal azim idan aka yi sajada subhana rabbiyal a'la ake karantawa ba a karanta ayoyin qur'ani fa'ammar ruku'u annabi ya ce kun ga shi ruku'i fa'azzimu fihin rabba ku girmama Allah a cikinsa girmama Allah ake so a yi a cikin ruku'i shi ne ku yawaita subhana rabbiyal azim tsarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma haka ake so a yawaita girmama Allah ta'ala a cikin ruku'i wa amma sujudu amma ita sajada fajtahidu fi du'a'i ku yi kokari a cikin addu'a shi sajada so ake mutun ya yawaita addu'a a cikin sajada faƙaminun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbas haƙiƙa ya cancanta an yi stajaba lakum a karɓa mu domin ƙaminun bi fathin fa kasrin ƙami ana nuhin haƙiƙun wa jadirun tabbas ya cancanta a karɓa mu domin mafi wuri wanda bawa yake ƙasƙantar da kanshi gaban ubangiji shine sajada isa ya kai ƙarshe wurin kimanta mutum ka ce wai za ka yi mai sajada saboda ba wanda ake ma wannan sai Allah ta'ala isa da inda ka ga sajada kai ka san cewa wanga abun da nike yi wala ba wanda ya cancanta a mashi a duk duniya banda Allah ta'ala isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ya cancanta idan mutum ya kai goshin shi ƙasa a karba mai addu'a shi sajada kenan kuma sajada nan ne bawa yake tsakanin shi da ubangijin shi yasa aka so idan ka zo ga sajada ka wai ka yawaita addu'a ka yawaita addu'a da bijiro da bukatocinka bayan ka ce subhana rabbiyal a'la to kana iya zawa da dukkan lolin addu'o'in da kake so wa ana aisha radiyallahu ta'ala anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi annabi ya kasance yana cewa a ruku'insa da sajadansa سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سلكي يا تبتما يا الله ربنا كيني أبنججم وبحمدك الله منا قودي مك اللهم اغفر لي الله كميني غافرة wannan hadisin a idan mutum ya karanta shi kuma ya ji wancan hadisin an ce a ruku'i a sajada a yawaita addu'a sai ya ga cewa to gashi kuma an ce annabi yana yi a ruku'i da sajada babu cin karo a cikin su abinda ake so ka sani wani lokaci annabi yana karanta kaza wani lokaci yana karanta kaza wani lokaci yana cewa subhana rabbiyal azim wani lokaci yace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli wani lokaci kuma yace subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake caccanza addu'o'in shi lokaci zuwa lokaci a cikin sajada da kuma cikin ruku'i to haka ake son kai ma ka dinga caccanzawa lokaci zuwa lokaci isa idan mutum bai karanci sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai ji an ce a wani lokaci annabi ya karanta kaza a tahiyya wani lokaci yayi salati kala kaza wani lokaci yayi kala kaza sai a cin karo ne ba cin karo bane a karantarwa ce ta annabi a ce ma yau ana karanta kala kaza gobe kuma annabi ya karanta kala kaza duka duddan a samu tausi'a a cikin ibadodi idan baka iya wannan ba ka iya wannan idan baka iya wannan ba ka iya wannan wannan kuma yana nuna mana sauki dake ga addinin musulunci duk duniya ba wani addini dake da sauki kamar addinin musulunci addinin musulunci ya zo da sauki addinin musulunci ya zo da tausasawa ya zo da ababen da suke nuna kasantuwar cewa addinin musulunci salihun li kulli zamani wa makan addinin musulunci yayi daidai ga kowane wuri yayi daidai da kowane zamani babu wani addini da yake da daidaituwa da zamani kuma daidaituwa da wuri idan ka je ƙasa ta arna to zaka iske akwai hukumce-hukumcen da addinin musulunci yadda zaka rayu a ƙasa arna idan ka zo ƙasar musulmai ƙasar da baka sani ba akwai yadda addinin musulunci ya nuna karayu a wannan ƙasar wannan duka dan a nuna ma salihun li kulli zamanin wa makan wannan salahiyya da shumuliya ta addinin musulunci kenan kuma na daga cikin miza ta addinin musulunci annahu shamil addinin musulunci addini ne shamilun ya game babu wani addini da yake gamamme kamar addinin musulunci duk wani addini da zaka doko to zaka iske addinin musulunci yayi bayanin shi yanzu kamar ka diba kaga yahudawa yahudu addinin musulunci yayi bayanin su waye yahudawa kuma yayi bayanin yaudarar yahudawa cewa ba za su taba yarda da ku ba duk da kake ganin wai ka ba yahude yarda ka bashi aminci kana jin kai ga kanan abokinka ne amimin amininka ne wallahi ba zai taɓa baka yarda ba bai yarda da kai shi gani yake duk ma ka ƙara kusanci gare yaudara shi ne kake son yi idan Allah ta'ala ya ce walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu da ba yahude da ba nasari ba za su taɓa yarda da ku ba haka kada ka ma taɓa jin wai dan kaga ba yahude ko ba nasari yana kusanto ka ka ji wai kana son shi fiye da musulmi to addinin musulunci sai ya muna bayanin suwaye yahudawa suwaye nasaru to kaga wannan yana nuna shumuliyatul din shumuliyatul islam an gane wannan to addinin musulunci kenan kuma addinin musulunci sai bayanin sauki wanda wannan saukin yafi duk wani sauki da za a yi wajen addinin musulunci kadiba kaga a dauri idan mace ta yi haila a wajen addinin musulunci kamar yahuda da nasaru ya suke mata korarta ake lam yu'akiluha wa lam yusharibuha ba su cin abi ba su bata abinci ba su bata ci ba su bata sha waje ake hidda ta in mace tana jinin al'ada to mu yanzu addinin mu ya ka sauki annabi ya ce isna'u kullu shay'in illa nikah ku yi komai da su banda saduwa aure matakka idan tana jinin al'ada ka ci abinci da ita ka sha ruwa tare da ita komai kai da ita amma banda mu'amalar aure wannan yana nuna saukin addinin musulunci amma kadiba su idan mace tana jinin al'ada daji ake maida ta sai ta ida a bedota to kaga wannan sauki ne addinin musulunci ya kawo kuma wannan addinin shi ya nuna ma cewa mace tana da kima walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna daraja addinin musulunci ya nuna mace ba ba jaka bace ya nuna mace ba biri ce ba ya nuna mace tana da kima mace ba dabba bace hisa kuma ba wani addini yau wanda in kai riko da shi mata suke ganin ba kauye kike kamar addinin musulunci yau babu wani abu da zaka ga mutum in yayi riko yayi tamassuki da shi ƙwaran gaske za a ga ba kauye ne yau kamar addinin musulunci kuma ba wani addini wayayye kamar addinin musulunci za ka ga duk wanda ba addinin musulunci yake wala ba ƙauye ne ƙazami wani yake ce mini ba za ka gano matan musulmai sun yi kowace mace tsabta a duniya ya ce sai in kana cuɗanyuwa da turawa matan turawa ya ce mini wallahi wani aiki suka yi na wata proje wata ma'aikata baturiya idan ta zo kusanka wari suke ci sai yake tambaya ta wai wannan wani irin wari na ce warin kahirci na ya ce wala wari suke amma ka diba ka ga yadda matan musulmai a yau suke za ka ganta tsabbu komi talaucinta baka isa ka ce mata tana wari ba wani addinin musulunci kenan kuma duk da gatan da musulunci yawa mace a dauri turbuɗe ta ake fa wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat lace mata da aka turbuɗe diya da ransu ranar lahira za a tambaye lahimmi suka yi aka turbuɗe su a dauri idan ka aka haifa ma diya mace ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab idan aka mai bushara da ɗiyamace sai ka ga yana ɓoye-ɓoye shin wai wannan ɗiyamacer zai kama ta ya dinga renonta a kan walaƙanci ko ya turbuɗe ta am ya dussu kai da kaji dassa kasa akwai matsala ya ya dussa ta cikin ƙasa am ya dussu fi turab to kadiba kaga jama'a amma addinin musulunci sai Allah ya ce waɗannan matan da aka turbuɗe ranar lahira za a yi hisabi me suka yi aka turbuɗe su وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت لهم suka aka kashe su musulunci ya ba mace garanti ya ba ta inci ya ba ta hurriyat hurriyatut ta'bir hurriyatut tafkir hurriyatur ra'yi wa ihtiramu ara'iha ra'ayinta kuma girmama shi ake amma zaka iske kuma duk da wannan gatan tana ganin cewa a ai akwai wata rana da ya kamata mu keɓance ta incin ɗiyamaci ranar mata ta duniya wai wata rana da ta mata na duniya wani inci ake nema ko wani iskanci ne ko wani abu makamancin wannan ai ba wani inci da ke ga mace fiye da ta zauna gidanta wa karna fi buyuti kunna ko zauna gidanku hizza za ka iske dukka malam mace duk kyawanta wala idan ba ta da aure za ka iske akwai rangwame cikin rayuwarta kamalaki kina gidan mijinki kyawanki kai akwai kyawun da ba zai ma hito ba sai ta yi aure zaka iske ta wata gata nan ga kamar ta amma tana yin aure zaka ga tana sheki tana walƙiya tana annashuwa tana maski saboda ta yi aure tana shanawa ko ba ka ba aramma isa eh kwarai da gaske ai akwai kamalar daɗiya mace ba za ta same ta ba sai ta yi aure duk yadda kake ganinta kana ganinta masha Allah ustaziya ai ba za ta cika ustaziya ba sai ta yi aure isa kamalar ki a gidan mijinki mutuncin ki gidan mijinki kuma wannan shine mata ke wasa da shi a yanzu sai radda ta rasa auren a koma neman addu'o'i wurin malamai addu'a horin jini a tabakin jini dai la datar da mu عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله yana kabbara idan yayi tsaye yace Allahu akbar summa yukabbiru hina yarka'u sannan yayi kabbara idan yayi ruku'i yace Allahu akbar ثم يقول سمع الله لمن حمده سيتي سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع لوكتين دايكي دوكاكو دا تسرشي دغ ركوعي ثم يقول وهو قائم سيتي دغ تسعي ربنا ولك الحمد سي النبي ياي تسعي يكي تشوا ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا سنة إذا يسنكوي ينا مي حال سجدا سيتي الله أكبر يسجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه إذا يدوكو كنشي كما سيأتي الله أكبر يا زونا ثم يكبر حين يسجد إن يسجد كما يكبر يأتي الله أكبر ثم يكبر حين يرفع إن يدوكو يأتي الله أكبر ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حكى النبي يكي أتكين صلاة قباء ويكبر حين يقوم من اثنتين من الثنتين هكذا بعد الجلوس إذا يكار زما sai ya kabbara bayan ya yi zaman tahiya sai ya ce Allahu Akbar ya miƙe tsaye a nan malikiya suna ganin cewa sai ka miƙe tsaye sai ka ce Allahu Akbar shi limam idan limam ne sai ya yi tsaye zak sai ya ce Allahu Akbar shi kuma hadisi ana tasowa da ita ne ina fata an gane wannan eh mai yiwa akwai wani hadisi da malaman malikiya suka yi istinadi akan shi wallahu ta'ala a'lam wani hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan ya ko kansa daga ruku'i qala sai ya ce Allahumma ya Allah rabbana kai ne ubangijinmu lakal hamdu godiya ta tabbata gare ka mil as-samawati wal ardi gurgudan cikon sammai da kasai wa mil amashi ita min shay'in ba'd gurgudan cikon abunda kaso na bayan na wani abu bayan wannan ai ba'da mil ismil as-samawati wal ardi bayan cikon sammai da kasai shine ba'da inna ahalar sana'i Allah kai ne ma'abucin yabo wal majdi ɗaukaka a haƙƙo ma ƙala al'abdu abinda bawa ya faɗa ya yi gaskiya wa kullu na laka abdun Allah mu duk bayu ne gare ka Allahumma ya Allah la mani'a lima a'taita ba wani makhluki da ya isa ya hana abinda ka bada ku diba ku ji addu'ar da kuke karantawa a bayan sallah Allahumma ya Allah la mani'a lima a'taita ba wani makhluki da ya isa ya hana abun da ka bamu ya Allah wala mu'tiya lima mana'ata ya Allah ba wanda ya isa ya bamu abun da ka hana muna la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata wannan addu'ar ta kai matuƙa wurin bayanin ikhlasi da tauhidi nuna cewa duk abin da ya shigo hannunka Allah ya kaddarce shigo hannunka duk abin da bai shigo ba dama bai kaddara zai shigo hannunka ba la mani'a lima a'taita ba wanda ya isa ya hana abin da ka bamu in Allah ya baka babu makhlukin da ya isa ya hana wala mu'tiya lima mana'ata ba wanda ya isa ya bada abin da Allah ya hana ko akwai shi babu shi jama'a wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu ya Allah ma'abucin daukaka da wadata daukaka shi da wadata shi bata amfani gabanka daukakan mai wadata da wadatan mai wadata la yanfa'u baya amfani minka a gabanka na aljiddu aljaddu daukaka shi Allah ta'ala ya datar da mu dan haka wannan addu'ar tana da muhimmanci mu yawaita karanta ta saboda kokarin samun falala a cikin sallanmu da kuma bayan sallanmu wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi wa an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi an umurce ni in yi sajada akan gabubuwa guda bakwai alal jabahati ga goshi wa ashara bi yadihi ila anfi sai annabi yayi nuni hakan ga zuwa ga hancinsa goshi da hanci wal yadaini da hannaye war rukbataini da guwayu wa atrafil qadamaini da gehen dugadugai wannan sune ake sajada akan su abubuwa guda bakwai daya biyu uku hudu biyar shida bakwai to wannan sai annabi ya doke shi daya goshi da hanci daya biyu uku guwayu hudu biyar atraful qadamain shida bakwai ina fata an gane kenan akan su ake sajada kenan ba a sajada a dage hanci tare suke ba a sajada a aza gwiwa guda a ki aza guda ba a sajada a dage kafa guda a ki aza guda a duka biyu ake aza su atrafal qadamain dukan su ake tabbatar da su a wurin sajada ina fata an gane wannan wannan shine sajadar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu gode ta aikace wa zai gwada muna na'am بسم الله الإمام إمام مازوجي بسم الله لا لا لا بسم الله نعم ga idan ya hauna yana kar wannan na'am hanci da goshi da hannuwa da guwa duka komai ya tabbata ga ƙasa ina fata an gane wannan wannan shine ake nuhi Allah ta'ala ya datar da mu wa an ibn buhaina radiyallahu ta'ala anhu an karɓo daga ibnu buhaina sunan shi abu muhammad abdullahi ibni malik ibnu al-qashbi ابن القشب بالكسر فالسكون قشب الأزدي بحينة بالتصغير هكا أكي كرنتاش ابن بحينة سونا ما مشي آه بحيناني sai aka yi shahara da sunan mahaifiyar shi dama akwai marawaita waɗanda suka fi shahara da sunayen uwayensu mata malaman hadisi sun tattaro su musamman al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya tattara su a ƙarshen at-taqrib taqrib at-tahdhib ya kawo sunayen malaman hadisi da suka fi shahara da sunayen uwayensu mata an gane manishtahara bismi ummihi wanda ya fi shahara da sunan mamashi kaga yanzu sai a ce mai ibnu buhaina kamar yanzu a ce mai ibnu atika ko a ce ibnu sauda ko ibnu maryam ko abin da ya kama da wannan ya yi shahara da sunan mahaifiyar shi yawwa to shine ibnu buhaina ya musulunta da jumawa mutum ne mai yawan bauta ga falala ga kima azumi na annabi adam eh annabi dawud yake siyamu dawud yake shi asiyamu dahar in yayi yau gobe bai wannan ba karamar daraja ce ba da aka tsere muna an tsere muna game da azumi wani hoshi da azumi sai ramadana Allah ya san an tsere mu al'ummanmu ya kamata gobe a fara azumi gidan ya kamata ko ba haka ba eh jayyid ya kamata saboda mu samu falala ta wannan azumuka da ake yi na alhamis da attanin zaka iske yau malamai musamman ustazai an jarabci ustazai ga azumi ustazu bai azumi ya yi kama kanshi uzurori kala-kala shi ga shi ustazu sai ya kama kanshi a azar ya hoke da wa'annan uzurori ya kibauta wa Allah ina tsoron ustazai su shigo cikin lima ta ƙulu na mala ta falu ina tsoron hakan wallahi ina ji mu malamai tsoro su shigo faɗar Allah don mi kuke aikata abinda ba kuke faɗa abinda ba ku aikatawa ka ce a yi kuma kai ba ka yi ina tsoron hakan Allah ya datar da mu amma yin akwai uzuri babu layi yin akwai uzuri amma yin babu uzuri akwai matsala kuma uzurin ba mu za ka gaya ma ba ka shirya uzurinka gobe gaban Allah ustazu don mi ba ka yi azumin sittin shawwal ba ka ce Allah ga uzuri na gane wannan Allah ya datar da mu ya yi wafati a wani wuri da ake cima baɗin rim wani gari ne wanda bai wuce mili talatin tsakanin shi da garin madina ba ya yi wa fati shekara ta hamsin da hudu ko hamsin da bakwai hijira daga makka zuwa madina shi wannan ibnu buhaina allah ta'ala ya ƙara yarda gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana idza salla annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yayi sallah wa sajada kuma yayi sajada farraja baina yadayhi yana buɗe hannayensa tsakanin hannuwansa hatta ya buduwa bayadu ibtihi ibtihi har sai kana ganin hasken hamuttan shi sallallahu alaihi wasallam yana buɗe hannu ba gamewa yake yi ba yana buɗe hannayensa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi to kaga wannan yana nuna muna yadda ya kamata mu yi koyi da annabi a cikin sajadan mu وعن البراء ابن عازب براء ابن عازب ابن عازب أبو عمارة كوكما عمارة بفتح فتخفيف ابن عازب ابن الحارث ابن عدي الأنصاري الأوسي صحابي ندن صحابي براء دان عازب كده ranar da za a yi yakin badar an ce karami ne yayi karamci ya bari sai nan gaba don haka da lokacin uhudu ya yi ya ce to da mu za a barawu ɗan azibu laikara yarda gare shi kaga yadda sahabbai suke min almu'mini na rijalu sadaku ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahabahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila sabban annabi kenan za a je wurin yaki a ce wanga yayi karami yaki na gaba zai ce to yanzu ai ban yi karami ba da ni za a bara'u dan azib da za a yakin badar aka ce yayi karami na uhudu ya ce to da mu za a yi da aka ya halarci yakin uhudu shine farkon yakin da ya fara halarta ya halarci khandak da fathur rai shi ya bude garin fatar rayu ya halarci yaƙin na harawan tare da aliyu ɗan abi ɗalib ya yi Fati a garin kufa a shekara ta 72 hijira daga maka zuwa madina wannan shine bara'u ɗan azib wanda aka yi sani da abu amara albarra allah ta'ala ya yadda da shi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan sajatta fada kaffaika idan ka yi sajada ka aza tafin hannuwanka warfa mirfaqaika ka daga guwayun hannunka wa'annan kada ka aza su da ƙasa a in zaka yi sajada ka aza hannuwanka sai ka daga wa'anga kamar kaga kenan wa zai nuna muna na'am bismillah ibrahim bismillah fada' mumtaz fada' kaffaika warfa mirfaqaika ka aza tafi hannuwanka ka daga guwayyun hannunka mirafiqanka wannan shine wannan hadisi muslim ya fitar da shi wa an wa'il ibn hujr radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idha raka'a farraja baina asabi'ihi wa idha sajada dhamma asabi'ahu annabi ya kasance idan yayi ruku'i yana bude tsakanin yan yatsunsa sai ya aza gwiwar shi a tsakanin hannuwan shi haka an gane idan zai sajada yana buɗe hannuwan sai ya riƙe gwiwar shi haka wa zai nuna muna tukur bismillah gwada muna mu gani na'am tukur idan zai ruku'i yana buɗe yatsunsa sai ya sa gwiwar yunshi tsakanin yatsunsa haka na'am ruku'i ta ce yawwa bismillah yawwa to haka annabi yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa idza sajada idan ko annabi zai yi sajada damma asabi'ahu sai ya game hannayensa ɗan yatsunsa sai ya sajada haka bai bude hannuwa ga sajada la game su yake ina fata an gane wannan wannan hadisi al-Imam Hakim an-Naisaburi ya fitar da shi wa ana Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli mutarabbi'an naga annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah mutarabbi'i shine mutun ya sanya cikin a qadamihil yumna tahta al-fakhidhi eh shi ta dama ya sa ta karkashin katattara sai ya zauna a kansu shine tarabbu'i haka malam ka gane mun taba gwade shirin nan to maimaita muna malam mu gani in baka mance ba mutarabbi'an mutarabbi'an la mutarabbi'an mun gwade shi ran wa zai muna ta muke la Na'am Abdul Fattah ibn Mugani. Wannan shine tarabbu'i jama'a. A shigar da ƙafa ta dama ƙarƙashin ka tattara, ta hagu ƙarƙashin ka tattararta. Kamar haka fi salati. Lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayyanta tsira da aminci Allah su tabbata a gare sa sai ya zauna ya irin wannan zama yayi sallah. Haka yake yi tsira da aminci Allah su tabbata a gare sa. to shine malam mai subulus salam yace wa yajuzu hadha alqu'ud li ajli almaradi wannan zaman ya halitta dan rashin lahiya domin wannan hadisin waridun fi sifati salatihi lamma saqata an farasihi fanfakkat qadamu aga ji wannan ya zo ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fado daga bisa doki sai kawon shi ta samu targade an gane to sai annabi yake irin wannan zama tsira da abinci Allah sabbata a gare shi zaka yi mutum bai da lahiya yana irin wannan zama ya halitta yi shi in yana iyawa wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i da Ibn Khuzaimah suka fitar da shi Ibn Khuzaimah ya ce hadisi ne ingantacce wa ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bayna as-sajdatayn annabi yana ya kasance yana cewa tsakanin sujada guda biyu Allahumma ghfirli warhamni ya Allah ka mini gafara ka jinkaice ni wahadini ya Allah ka ji ka yi mini ka shiryar da ni wahadini ka shiryar da ni wa'afini Allah ka bani lafiya warzuquni Allah ka arzikta ni haka annabi yake karantawa Allahumma ghfirli warhamni wahadini wa'afini warzuquni haka annabi yake karantawa a tsakanin sajada guda biyu wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i akhrajahu al-arba'a illa an-Nasa'i malaman hadisi wayannan ashabu sunan suka fitar da shi banda al-imamu nasai amma lafazi na abu dawud ne al-imamu hakim ya ce hadisi ne ingantacce wa an malik ibn al-huwairith radiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ya ga annabi yana sallah fa idza kana fi witrin min salatihi idan ya kasance wutiri ne na sallar shi lam yanhad hatta yastawi qa'idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai miƙewa tsaye sai ya daidaita an gane zaune sannan ya tahi tsaye wannan shi ake cewa jalsatul istiraha annabi haka yake yi hatta yastawi qa'idan wannan zaman malamai suka zana mai jalsatul istiraha sunna ce wadda aka shar'anta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ta idan ya taso daga sajada ta biyu kakin ya yi tsaye ruku'i ya tahi ya kulla wata raka'a sai ya zauna irin dan zama jum sannan ya tashi amma yau al'umma mu saboda ba a san da wannan ba kuma ya kamata malamai su karantar da al'umma kafin a fara ganin lehin al'umma yau za ka ga da malami ya yi wannan jalsatul istiraha an fara ce mai mi subhanallahi ko sai aza ya mance ne shi kuma wani malami jalsatul istiraha yake wani kuma dawwala yake zai yi ta da tsawo sai a rasa menene malam yake yi sai ma aza ya mance ne shi kuma malam ba mancewa yi ba wannan duka dai ya kamata a karantar da al'umma abu kafin a yi shi wannan shine abun da ya kamata karatu kafin aiki a karantar kafin a yi aiki kada malami ka zo ka yi abu kawai dan biɗin rigima ka yi abu don ɗaya ɗan rigima malam ya dalilin ka ce a'a ku ba ku yi karatu ba to waye ga in sun yi karatu za su tambaye ka amma la ya kamata ka karantar da al'umma abu na farko ka karantar da su da farin kakin ka yi aikin an gane wannan isa shi malami za ka iska kullu yana cikin kuyud na kallon al'umma da yadda suke kallon shi nake cewa ko yaushe akwai wasu ababe da ina so in yi su sunna ce annabi ya yi su sallallahu alaihi wasallam amma saboda al'ummanmu ba su karance su ba sai nake ɗan jinkirta su har lokacin karatun ya zo sunna ce amma saboda al'umma ba su kai ga karatun ba sai ka bari har karatun ya kai sannan ka yi yanzu kamar misali yau in aka gane ni na hita daga masallacin nan ba takalmi za a ce mala ya haukace eh ina tuna wata rana ba ma waje ba daga gida nan na zo nan masallaci babu takalmi wadda ce lahiya lau ko malam kake ya mubara gabanka aka yi ko malam lahiya lau dai ko to yanzu a ganin ka da ina da waje na hita tare da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da sahabban shi wani sahabi ya ce annabi ya kasance yana umurtar mu an nahtafiya mu tai babu takalmi annabi yana cewa mu yi tahiya babu takalmi to kaga yau in aka ganka kayi wannan za a ce to mala ya zare ko ba haka ba ababe da yawa wanda idan yau kai yi su za a ga cewa an samu matsala Allah ta'ala ya datar da mu da haka mu karantar da al'umma kafin mu iya tatbiki mu karantar mu karantar mu karantar sannan mu ce mu yi aiki gaban al'umma ina fata an gane wannan wanda yau zaka iske mata yau matanmu illa yan kadan ita kawai ta karanta ta ji an ce annabi ya kasance yana hidima ga iyalan shi kawai ita yanzu wannan hadisin kadai za ta rike ce to ya kamata kai dai ga yamin wanke-wanken kwanoni ita duk wasu sunnoni ta ketare su tare da yau ya kamata jama'a sunna ce ka dinga kama ma iyalanka wasu ayyuka sunna ce to amma al'ummar da muke cikin su al'umma ce wadda yau ba za ta gamsu da cewa kayi sunna ba ana iske ka kana wanke wanke mi za a cewa ce to ana ko magana malam shikenan malam malam ya zama jahajiya to duka irin wannan abubuwa ya kamata har a karantar da al'umma ga yadda annabi yake yi al'umma karatu ya kwadda su sannan aje a fara yi gabansu amma irin wanda hisa kadiba kaga abu hurin Allah ta'ala ya ƙara yarda gare shi akwai wasu abubuwa waɗanda shi ya gamsu da karatun amma saboda ya san al'ummar ba ta kai ba sai ya ɓoye yi su kamar hadisin إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء أبو هريرة سيتي فمن أراد منكم أن يطيل غرته فليفعل أبو هريرة يكسن جئنينا الولاء إن زي وإنك هنوسياك حبا كنك هدنا ƙafa sai ya ka bakin ƙwabri amma a ɓoye yake saboda kada wani ya gani ya ce ya kada baƙwa abu a cikin addini kuma shi fahimtar shi ce annabi ya ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu sai ce to duk wanda ke so Allah ya ƙara mai haske a gobe lahira faman arada minkum an yutila ghurratahu a wata riwaya wa tahjilahu falyaf'al ko ba haka ba To kaga wannan ya kamata kakin mu iya yin abu ga hili mu bari har al'umma su karanci wannan abun matukar dai abun ba wajibi bane. Kuma ya kamata mu iya ganowa. Yau zaka iske wani malami yana kausasa lamari akan mustahabi. Ga al'umma can suna ta haramun amma in baka yi mustahabi ba sai kaga wani yana ma'aikata daga cikin musulunci kan baka yi mustahabi ba. kai wasa ce da addinin musulunci wadan baka yi musabi ba wannan kuma duk me ke kawo shi jahilci ga addinin musulunci ya kamata ka san wajibi ka san mustahabbi ka san makaruhi ka san haramun ka san mandubi duka sa wayannan abubuwa kakin ka iya mabota wa Allah Allah ya dacar da mu ana Anas bin Malikin رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يا كسنتي يا يقنوتي وتا غدا الدعاء a cikin sallah ba'da ruku'i bayan ya taso daga ruku'i yad'u ala ahya'in min ahya'il arab yana addu'a ga wasu ahya wasu anguwin ne daga cikin unguwin ne na larabawa ya yi addu'a ne lokacin da suka cutar da shi shi a haya jam'u hayin ne amma su da larabci in suka ce hayi suna nuhin ƙabila an gane hayyun ƙabila mu kuma zai mace hayyun unguwa su a da yan ce unguwa ka za ta mahiyawanci yan ƙabilan ne a cikin unguwa mu kuma nan za ka iske unguwa an gode Allah ta tattara hausawa da wannan da wane duka an zo an haɗu an yi unguwa su wa'annan ƙabiloli da annabi yawa addu'a ri'ilu da zakawan a sunansu da banu lahyan ya yi musu addu'a ne saboda annabi ya aiki wasu maharrata alƙur'ani guda saba'in zuwa ga mutanen najidu don su kira su zuwa ga addinin musulunci su isar musu da saƙo manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wayannan maharrata da suka kawo wani wuri da ake cima bi'ir ma'una ita rijiya ce da take tsakanin ƙasar bani amir da kuma ƙabilar banu sulaim amma ta yi kusanci ga ƙabilar banu sulaim sai amir ibn tufail ya hito daga cikin ƙabilar ri'ilu da zakwan suka kewaye wa'annan sahabban maharrata alqur'ani suka kakkashe su da takubbansu mutum 40 da annabi ya aika sai da suka kashe su gaba ɗai banda ka'ab ibn zaid suka bar shi a saboda sun zaci ya mutu amma sun yi miyaku sun aza ya mutu sai ya sare da gawaye bayan an ƙare ya tashi ya taye ba annabi labari annabi tsawon wata guda duk yayi ruku ya taso daga ruku'i sai ya tsine musu albarka yayi musu addu'a Allah ya halakar da su a shi wannan Ka'ab ibn Zaid ya rayu har ya halarci yakin Khandaq a can yayi shahada Allah ya karbi shahada shi a wannan abun ya faru a watan Safar a shekara ta 4 ga Hijira bayan wata hudu da yakin uhudu amma su banu lahyan annabi yayi musu addu'a ne saboda wasu qaba'il sun nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya izo musu wasu mutane su koya musu addinin musulunci sai ya aika musu mutum goma da suka zo sai suka yi yaudara suka kashe su suka kewaye wa'annan mutanen guda goma suka kashe su kadi ba ka ga yadda ake addinin annabi ya aika 'yan saƙo don su kira mutane wurin addini a kashe su kai yau ka san yau in ka taya wurin wa'azi ka shi ma in ka sha gobe baka koma amma ho bai hana gobe kuma annabi ya ce wasu tahi kuma tahi Allah ta'ala ya datar da mu thumma taraka daga baya sai annabi ya bai wali ahmad wa darqutni an karbo daga al-imam ahmad daga da kuma al-imam darqutni nahwahu min wajhin akhara wa zada fa amma fi subhi falam yazal yaqunutu hatta faraka dunya amma a sallar asuba annabi bai gushe ba yana kunuti a sallar asuba sai da annabi ya bar duniya duk sallar asuba annabi yana kunuti wannan kenan sai mu tsaya anan ko mu tashi wa anhu ko mu tsaya mu ida wa anhu wa anhu annabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqunutu illa idza da'a li qaumin aw ala qaumin annabi baya kunuti sai in zai wasu mutane addu'a ta halaka eh liqaumin in zai musu addu'a alkhairi aw ala qaumin ko in zai wasu addu'a ta halaka sai mu tashi wa an sa'ad ibn tariq al-ashja'i abunda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatan mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah